أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قتله ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعد الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake gwada mana wannan lokaci a wannan rana a wannan bigire mai albarka zawiyan maulana sharif ibrahim salih al-husaini da take nan garin zaria kashin jagorancin malamin al-professor Ibrahim Ahmad Bakari wanda ya fara masa yarda. A in ba mu manta ba karatunmu da ya gabata muna cikin wato abin da ake cewa al-shawabu bin niyaba. A mun isa zuwa inda wato fatha take zuwa ta zama alaman nasba a cikin lirabi. Ya faɗa mana tana zuwa ta zama alaman nasba a gurare ya fara da ismul mufrad al-ismul mufrad inda yake alaman nasba a cikinsa fatha ce yau za mu ji nau'i na biyu da cikin nau'o'in inda fatha take zuwa ta zama alaman nasba yace wa amma jam'u taksir nau'i na biyu shine jamu taksir faqad sabaqa ta'rifuhu aidan shi ma an yi ta'rifin sa a baya menene jamu taksir ya ake yin jamu taksir duka ya kai mana yadda su yake a baya amma dai abin da za mu ɗan kara shimfiɗa a kai shi jamu taksir ɗin shi ne shi ɗaya ne daga cikin nau'o'in jam'i da ake da su a yaren larabci kamar yadda muka faɗa a wancan karatun jam'i a larabci ya kai nau'i guda hudu nau'i na farko jam'u muzakkar salim sai kuma ma jumi'a bil alfi wadda ko kuma ka ce masa jam'u muannas salim sannan sai shi wannan jam'u takdir din sai kuma jam'u ko kuma jam'u mutahal jumu'a so a takaice shi jam'u taksir shi jam'i ne wanda ake yin sa ake canza suran mufradin kalma sabanin jam'u muzakkar salim da jam'u muannas salim su ana barin kalma a yadda take kawai ana ƙara wawun ne da nunu kamar yadda muka yi bayani kuma jam'u muannas salim ne sai a ƙara alifun da ta'un a karshe amma shi jam'u taksir shi ana canza sigan wato mufradin kalma kaman kalmar rajulu mai harafi uku to sai a samu misali in za a mai da shi jam'u muzakkar ma jam'u at-takfir so sai ana yin jam'in sani akan rijalu kaga can harafi uku a mufradi amma da yazo a jam'i ya koma harafi uku an samu kare to akwai kuma kalman da in aka zo mayar da shi jam'u takfir tauya kalman ake yi wani kalman a tauye a rage harafi wani kalmar a samu canjin wasali kawai kamar kalmar asadu a ga mufradin sa kenan amma jam'in sa sai a ce usdu ay ma alhamza damma wannan shine bambancin kawai mufradi da jam'i a cikin sa so akwai dai canza suran mufradi lokacin da ake so a mayar da shi jam'u a taksir saboda haka jam'u taksir din nan idan ya zo a muhallin nasba alaman nasban sa shi ma fatha ne kamar yadda zai kara mana bayani yace wa amma jamu takfir fa qad sabaqa bayanuhu aidan aw ta'rifuhu aidan wal fathatu qad takunu zahiratan ala akhirih yace da yawa fatha a cikin wannan kalman in yazo a muhallin nasba ta kan zama ita ce wato alaman nasba a wata cikin sa sannan kuma tana zama a zahiri a bayyane a nahawu sahabtu rijala sahabtu rijal kalmar rijal jam'i ne na rajul saboda haka kuma muhallin rijal anan muhallin maf'ulun bihi ne sahabtu zaka ce fi'lun wa fa'il ar-rijala maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi sai ka ce al-fathatu al-zahiratu ala akhirih a katanan a bayyane wa nahwu ra'aytul hunuda hunud jam'i ne na hindu jam'i ne na hindu shi ma ga yanan jam'u takfir ne inda ya zo a muhallin nasba ya ce farrijalu wal hunudu jam'an jumi'a taksir jumi'a taksira jam'a taksirin mansubani wato da kalman rijalu da kalman alhunudu dukansu jam'o'i ne guda biyu na jam'u taksir kuma dukansu sun zo a muhallin nasba li kaunihima maf'ulaini saboda dukansu maf'ulaini maf'ulun bihi ne inda suka zo a cikin jumlar da ya gabata suka gabata wa alamatu nasbihima al-fathatu adh-dhahira kuma alaman nasba a cikin su ga nan kamar yadda muka gani ja'atul unudu ko kuma sahabtu rijala da kuma ra'aitu al-hunuda yace dukansu alamatu nasbihim al-fatahatu zahira dukansu za a ga alaman nasba a cikin su fatha ne ga tana hadisi wal awwal muzakkar na farko jam'i ne na suna muzakkari shine ar-rajul wa wa thani muannas shi kuma suna na biyu jam'i ne na sunan mata shine mene al-hind da aka jam'in sa akan nun wa qad takunu al-fathatu muqaddara to ya gama maganan hukuncin abin da ya fi yawa ko ya fi yawa a cikin jam'u taksir shi ne a yi masa da irabi da fatha niyabatan anin nasbi so shi ne ya ce a nan wa fatta kunin fatha muqaddara wani lokacin fathar nan da take zuwa ta zama alamar nasba to akan kaddara ta kuma a cikin wasu kalmomi نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى أجا الناس أنا مفعول الأول ليه مفعول به ليه سيكما سكارى شيما محل محل نصب ne saboda maf'ul thani ne na ra'a saboda haka alaman nasban sa anan kaddarawa za a yi saboda bili saboda ismul maqsur ne kuma ismul maqsur mun yi bayanin yadda ake masa al-irabi shi a kowane hali kaddara masa alamar al-irabi ake yi saboda haka zai zama sukara maf'ul thani mansubun bi fathati muqaddarati ala al-alif mana'a min dhuhuriha shi ma at-ta'azzur wa nahu qawlihi ta'ala wankihul ayyahu wa ankihul ayama so basukara wal ayama jama'a tafsir mansubani dukan su jamu tafsir ne kuma muhallin su muhallin nasba ne bi kaunihi ma mafulaini saboda dukan su mafulaini wa alamatu nasbihi ma fathatun muqaddaratun ala al-alifi mana'a min zuhuriha at-ta'addur ma'ana dai kamar yadda muka yi irabin abin da ya hana bayyanan wato alamar irabin su shine wannan aliful maqsud din da baya iya bayewa a sa masa wato a yi masa wasa ya ɗauki wasa ne so wannan shi ne kashi na biyu daga cikin kashe-kashen inda fasha take zuwa ta zama wato alaman nasba a cikin li'irabi waje na farko shi ne wanda muka yi a karatun da ya gabata wato alismul mufrad inda za ka ce ja zaidun ra'aitu zaidan sai kuma waje na biyu shi ne jam'u at-tafsir wanda muka gama shi yanzu inda za ka shi ne inda ya bada misalin kamar inda ya ba da misalin cewa sahabtun rijala da kuma aitul hunuda a cikin wa'annan duka za mu ga jan tafsir an masa nasba kuma alamar nasbansa fatha ce wanda ta zama alamar nasba a cikinsa so sai waje na uku kuma na ƙarshe shi ne alfirin mudari الذي الفيل المضارع wanda yake yazo a harafin nasba ya shige sa yace wa amma al-fi'l al-mudari' al-mazkur amma kashi na uku shine kaman alfi'il fi'il mudari din da aka ambata yace fa nahu qawlihi ta'ala lan nafraha alayhi atifin lan nafraha shine muhallin shahidin a cikin aya ga lan nan wato harfu tawkidin wa nasbin da braha zai zama fi'il mudari mansubun bi lan muhallin shahidin kenan ma'ana inda asalin sakatin ya zama ran lantar ga ya ce na furahu ne bara'a ya furahu na furahu ta furahu su amma da nan ta shiga sai ta zama amila a cikinsa shi kuma ya zama ma'amuli ma'amulinta ya ce fa na furahu filin muzarin masubin bilal wa alamatu nasbihi fatatu zahiratu ala akhiri shi ma kalmar na furahu na furahu ya ce ga inan na furaha an yi masa nasba ala saboda shigan dan cikinsa sai aiki kuma alamar nasba a cikinsa shi ne ga yanar an sanya fatha ta zama a bayyane ta zama alamar nasba wa hatta kun fathatu muqaddara sannan a cikin fi'ili mudari ma fathan bil a ita tana zuwa ta zama an kaddara ta ne kamar yadda aka kaddara ta a kalmar sukara da ayama a cikin jam'u التكفير to haka a cikin fi'ili mudari'i ma ana kaddara masa ana akwai kalmomin da kaddara masu da irabi ake yi kasancewar karken su akwai harfin illa na alifi na au yasurruni an tas'a ila al-majd haka yasurruni yasurru fi'lun mudari'un marfu'un an-nun nun wiqaya nuna wikaya mun yi bayanin ta a baya shine wata harafi ne da take zuwa ta shiga tsakanin fi'ili da zamiri zamirun mutakallim wato kasancewan fi'ili ma zai yuyu a yi masa wasali kasa ba so sai a zo da ita ita ce ta tahammul din yin wasali kasa sai a yi mata ita wasali kasa wato waje ne wanda yake ya kamata a zo da wasali kasa kafin zuwan harafin da ke da za a jin ko ce zamir din da za a jingina mafi ilin mubari'in to shi kuma duk inda zai zo a abin harafin da ke kafin shi dole ya zama mai wasali kasa saboda ya'un ne shi kuma ya'un ana iya nutsukin sa ne da wasali kasa saboda haka sai a zo da nunun kasancewar fi'ili baya daukan wasali kasa sai a zo da nunun da ake kiranta nunun wilaya ma'anar wikaya ita tana kiyaye fi'ili mubariki daga aimasa wasani kasa ita sai ta tahammulin wasani kasa so a nuna ta kace nuna wikaya al-ya'u damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi muhall fi muhall an-nasb maf'ul bihi muqaddam an harf masdari wa nasb تسعى فعل مضارع منصوب وعلامة آه منصوب بفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها سيزم التعذر كأجل شيء ما لي أنا علامة الإعراب فتحني أما هو ببينة ما صوب لكسر شيء وعلف كان وتفعل تسعى so, وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت إلى المجد جار ومتروك آه والجملة من عن والفعل في محل النصب سيد ومصدر المعول والمصدر المعول في محل الرفع فاعل مؤخر نا يسرني ننسى آه يكفي فتسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر shi ma dai ya tas'aga idan ya ce za ka ga alamar lirabi bai bayyana cikinsa ba ta inda wato a kaddara masa fatahan aka yi a cikinsa kasancewan wato wani kusuri ya ce fa ini kasara bi akhir mudari'i alif ithnain nahwu lan yadriba aw wa jama'ati nahwu lan tadribu aw ya am khasabatin nahwu lan tadribi lam yakun nasbuhu bil fathati ya ce idan abubuwa guda uku suka zo karshen fi'ili mubari'i abu na farko shine wato aliful ithnaini abu na biyu shine wawul jama'a abu na uku shine yawul mukhataba yace lam yakun nasbu nasbu bil fatha alaman nasabarsa zai zama ba da fatha bane idan har haka ya faru fa kullu min tadriba wa tadribu wa tadribi mansubun bilan a cikin misalan da aka gabatar na al tadriba wato aliful inda mudari inda aliful ithnain ya shige shi kenan ko tadribu wato mudari inda wawul jama'a ya shige shi kenan ko tadribi wato mudari inda ya'ul mukhataba ya shige shi kenan yace dukkan su mansubai ne da lafazin lan din da sargaye wa alamatu nasbihi hasbun nun amma su alaman nasba a cikin su shine share nunun din da yake zuwa a karken su asalin lan tadriba tadribani asalin lan tadribu tadribuna ne asalin lan tadribi tadribina ne saboda haka sai aka share nunun a karshen wayannan kalmomin guda uku su dan ya zama wannan share nunun din yana indicating din alaman a ita wannan fatha shine share wannan nunun din a yace wal alif aw al wa wa alamat nasbihi hasbun nun wal alif aw waw al jamaa awliya fa'ilun mabni ala sukuni fi mahalli raf'a wato innan dai zama'irin guda uku aliful isnayn wawul jama'a ya uku khataba dukan su zamirai ne wanda muhallin su muhallin fa'ilin su ne fa'ilai din nunun kuma da aka share shi ne alaman nasba a cikin wannan fi'ilin mudari din da aka ambata mana guda uku wa sa ta'rifu tawdih zalika fi ma yati yace ba gaggawa za mu maka bayanin dai wannan abun dalla dalla kakkace shi kaman sabo a gaba insha Allah wa in tasala bi akhirihi nun tawkidin thaqila na'u wallahi lan tadhhabanna aw khafifatin wallahi lan tadhhab lan lan tadhhaban wa huwa mabni 'ala al-fath fi mahall nasb yace amma fi'li mudari'in nan idan nun tawkid suka shiga cikin sa ma'ana nun tawkid khafifa da nun tawkid thaqila idan suka shiga cikinsa suna mayar da shi ya tashi abu rabi ma gaba daya ya zama mabniyun alal fati kamar inda ka ce wallahi lan tazhabanna kaga tazhabanna kai masa mene nasba su sai zama fi'ili mudari kai masa bina'i alal fati tazhabanna zai zama fi'il mudari'un mabniyun alal fati limtisalihi bi nun at-tawkid at-thaqila haka idan khafifan jima misalin da ya bayar wallahi lan tazhaban shi ma nafsin da irabin da za a yi masa kenan yace wa in tasara bi akhirih nun nusba nahaw lan lan tudrikan lan tudrikna al majda illa bil afafi ma'ana akwai nunun din da ake kiranta ita ma da nunun nunun nuswa ita damir ce in ta shiga cikin fi'ili mubari'i shi kuma tana mayar da shi ya zama mabni ala sukuni ne ala sukun so shine ya bada misalin inda kace lan lan tudrikna lan tudrikna al-majda kaga tudrikna zai zama fi'il mudari ne mabni ala sukuni litizalihi bi nun an-nuswa النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل سيكما المجد مفعول به منصوب yace fa huwa hina idin mabniyun ala sukun fi mahall nasb a wannan yanayin yace fi'ili mudari'i da aka ce lan tudrikna lan tudrikna mabniyun ala sukun amma muhallin da muhallin nasba ne saboda lan da ta rigaye shi a cikin wato jumla amma shi fi'ili mudari'in ya zama mabni a takaice abinda duk yake so ya gaya mana ya faɗa mana a dunkule shine shi fi'ili mudari'i shine waje na uku inda fatha yake zuwa ya zama alaman nasba amma yana da mulabasatin sa mulabasatin daga ciki shine wato idan har yana wannan aya fatha tana zuwa ta zama alaman nasba a cikin sa ne idan har harfa uku ba su shige sa harfa uku sune aliful ithnaini da wawul jama'a da kuma yawon mukaɓaba da sun shige sa to zai zama alaman nasba shi a cikinsa kuma share nunin ɗin ƙarshen kalmomin ne guda uku sai kuma ya kawo wasu sabon karatu guda biyu ma'ana shi fi'ili mudari'in nan da muka san sa a matsayinsa na muqrabi a cikin dukkan fi'ilai guda uku cewa wa wa fi'lu amrin wa mudhiyun bunya ya kai mana tun farko a malam mai alfiya cewa da fi'li mudari da a da fi'li madi da fi'li amri dukan su mabniyan ne wa arabu mudari'an shi kuma fi'li mudari ana masa menene istirabi amma sai faɗi sharadi yace in ariya idan aka jarrade shi min nuni tawkidin daga nunin tawkid mubashin wa min nuni inafin kuma aka jarrade sa daga nunin nuswa wa'annan nunin guda biyu suna mayar da shi ya zama kenan akasin mu'rabi ma'ana sai ya zama mabni idan nunin tawkidi ta shiga cikin sa ya zama mabni ala al-fathi sawa'u nunin tawkid al-khafifa ko thaqila idan kuma nunin nuswa ta shiga cikin sa sai ya zama mabniyun ala sukuni a ma'ana zai bina'i zai zama ya ɗauki hali ɗaya kenan a halin littirabi sawa'un ya zo a mahallin nasba ne ko ko bai zo a mahallin nasba ba amma dai misalin da ya bamu na karshe cewa lan yudrikna al-majda cewa yudrikna fi'l mudari'un ne mabniyun ala sukuni fi muhallin nasbi saboda zuwan lan wallahu ta'ala a'la wa a'lam Allah ya gwada mana kuma karatu na gaba tare da lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa